الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء so.
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan ayoyi yake cewa wato ya ayyuhal ladina amanu haka ne نعم ya ku waɗanda suka yi imani wato kira ne ga muminai Allah yake cewa qatilul ladina yalunakum min al-kuffar yaki waɗanda suke kusa da ku na daga kafirai al-aqraba fal aqraba minhum na kusa sannan wanda suke kuma na kusa da su haka nan za ku dinga yi wato ku fara gamawa da kusa tukunna sannan ku ku- ku gaba da nan sannan ku gaba da nan bayan da za a yi kana da barna a cikin gida ko a cikin kan kan kan kanka sannan ko a cikin gidanka sannan ko a cikin makotanka sannan ko a sannan ka yi na'i kuma da wani abin da yake a nesa Ita- yakin ana fara shi ne wato na kusa sannan na kusa na kusa sannan na kusa farkon abin da aka fara sauko da manzo Allah na gargadi cewa kai wa'anzir ashira takal aqrabina saboda ko kafirai yan tawaye makiya Allah wayanda suke can wasu kasashe wannan ba ta su ake ba tukunna ku fara gamawa da na kusa da ku shi yasa manzo Allah ya fara kaga biya kokin sa daga farko duk ƙoran shawa ne ya yaka a farkon tafiya sannan aka matsa gaba zuwa ga sauran ƙabilun wato da suke cikin hijaz sannan aka matsa zuwa ga sauran ƙabilu na larabawa da suke wajen hijaz sannan sai daga baya yaƙi ya fita ya tafi zuwa zuwa su farisawa da rumawa mutanen sham da iraki da sauransu sannan kuma sai a bayan wafatin manzo Allah kuma sallallahu alaihi wasallam ai ko wannan ma sai a bayan wafatinsa sannan aka shiga kasashen irin su sham da sauran kasashen su iraki kuma daga baya kuma sahabbai suka dora suka danna wani irin su turkiya nan irin su kasashen cyprus din nan da sauran nan kuma kasashen ethiopia duk sahabbai kuma sannan suka dinga dannuwa saboda haka al'akaraba fal akaraba ake yin abin wale jidufi ku gilgatan sannan su samu tsauri a cikin kada kafirai su ga lakwalakwa daga wurinku su ga tsauri daga wutanku wanda ya jidu duku da gilzatan kenan a shiddatan shi ne tsanani ai agalizu alaihim ku kausasa musu kakkui musu da sauki dan tawaye da gaske ake yi wanda yake nufin ya karya ka a cikin lamarin addini to ba a ɗaukansa da sauki yaƙi ake da gaske wanda yake dukkan gilzatan wa'alamu kun sani annallaha ma'al muttaqina ubangiji yana tare da masu jin tsoron sa bil auni yana tare da su da taimakon sa wa nasiri kuma zai ba su nasara dukkan wanda suke masu tsoron Allah saboda haka a cikin yakokin naku ku ji tsoron Allah ku yi shi domin ɗaukar kalmar Allah ku yi shi domin yaɗa addinin Allah kuma duk abin da za ku yi kowane ne ku game da shi ku yi masa adalci ku fara kiransa zuwa ga addinin tukunna sannan ku kiransa zuwa ga sulhu duk idan ya ki wannan yanzu zai zauna a matsayin abokin gaban ku dan tawayen ku to wannan shi ne sai a fidda raini kuma an zo fidda raini iya inda kakku yi irin abin da su kafirai suke yi kakku yaƙe su ku yi musu irin su musula ɗin nan da sauran ire-iren wannan ba a yi a cikin musulunci a cikin komai Allah ta baraka wa ta'ala ya wajabta ihsani inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in ko yace fa idza qataltum ko kisa za ku yi fa asinul qitlata ku kyautata kisa shi kansa kisa ka kyautata shi wai za da batun fa fa asinul zibata haka ne idan za ku yanka ku kyautata yankan naku wai za ma unzila suratu idan aka saukar da sura min alqur'ani daga cikin alqur'ani aka saukar da sura fa minhum akwai daga munafikan nan da ake zancen su man yaqulu wanda yake cewa la ashabi yake ga wa abokansa munafikai yake za'an domin izgilanci sai dinga cewa ayyukum zalatu hadhihi imana yanzu wannan da abin da aka karanta cikin ku ya kara ya kara masa imani sai su bushe da dariya an gane suna istihza'i ga kuma zan Allah da kanka yake biya musu alƙur'anin daga Allah to Allah da iko yake ka gani qala ta'ala Allah ta'ala yace fa amal ladina amanu amma wa'anda suka yi imani fa zadatuhum imanan su kam wato su idan aka saukar da qur'ani aka saukar da wata sura ƙara musu imani take litasdiqin biya saboda gaskata wasu da ita da an saukar da wasu sun iman da su to yau ga wata an zo an saukar da ita ita ma sun yi iman da ita saboda haka imanin su ya karu wa mai tabshirun kuma suna masu farin ciki da alqur'ani ya farahuna biha in aka samu sabuwar sura farin ciki suke da ita a ta tambayar juna ana neman koyawa juna wannan surar haba haba suke da qur'ani Allah Allah suke a ce ga wata sura ta sauka sai gansu mazan su da matan su suna ta farin ciki ana kokarin kokoya wa juna to shikenan wa amma ladina fi qulubihim maradu amma wa'anda suke da ciwo a zukatansu da afu itiqadin shine raunin kuduri fa zadatuhum rijsan wannan datti take kara musu ila rijsin zuwa ga dattinsu shine ciwon su zuwa ciwo zuwa ciwon su shine kufran ila kufrihim kafirci zuwa kafircin su li kufrihim biha saboda kafircewar su da wannan surar wa matu kuma su mace wa kafiruna suna kafirai Allah kiyashe mu awala ya rauna yanzu su ba sa gani su munafikan nan biliyai kenan ko ko awala ta rauna yanzu ba kwa gani ku mu'mine annahum cewa su munafikan nan yuftanuna ana jarrabar su da musiba fi kulli amin a cikin dukkan shekara marratan su daya aw marratayn ko so biyu sai kaga wata bala'i wani wata masifa ta faɗa musu dan ko sa dawo bilkahadi kamar tsananin fari wani amuradi da cututtuka sun malaye tubu na min nifaƙi amma sun kasa tuba daga nifaƙar tasu walahum ya zakaruna sannan kuma sun ƙi gargaduwa ba sa gargaduwa shi saukar fitina da bala'ai abu ne da yake kira zuwa ga tuba ga Allah yawa idan wa'azi ya ƙi to sai Allah ya saukar da masifa to idan ka ga haka to Allah yana son bayansa kenan yana san duk da haka a kota alaƙa tsakaninku da Allah ta mahabba in ka ga masifa ana rashin kirki ka dinga ganin bala'aito haƙiƙa wannan yana nuna cewa akwai wani abu da Allah yake yi da ku yanzu idan kana so ka ga wanda Allah ya karkaɗe su baya yi da su ga baki ɗaya duk masifar da ake yi a nan duk saban Allah da ake duk tawayen da ake ga Allah ai bai kai wanda manya-manyan gumaguman kafiran duniya suke ga ko domin ka je kasashen su ka gani haka suke zaune lip-lip-lip-lip cikin abinci cikin abin sha cikin daula cikin nishadi cikin aminci ba tsoron kamai suna yadda suke so ga wata irin waza mai kyau duk su ba su da kwata a can irin kwatamin nan su sauran nan duk babu su kudajen nan babu su wane ne haka nan suke lafiya lau amin fa a zahiri ba irin har harbu don kuma ba lafiya tsakaninsu da Allah tabaraka ta'ala to saboda ya sallame su ne ga baki daya baya yin su shi yasa sai zama nan lif amma kai ko nan fa ga wannan ba daɗi ga wannan wannan rashin daɗin fa sai dai ai hakuri sai dai abin da ya samu amma ba yanda za a yi mumini duniya ta mar lebur daidai ko da ya samu abu Allah ya lamunce masa wadata da waye da sauransu sai an haɗa shi da wasu matsaloli amma su can kana gani sai wasanni kawai kuma ku zaka ba babu abin da yake gaban sun banda wasa in ka je mara lafiyarsa a asibiti za ka yi mamaki in ka ga marasa lafiya kai ka taɓa ganin filin bala a asibiti ba a yi ko to a nan ne ba ku yi akwai filin bal akwai wajen tennis akwai wajen squash akwai wajen duk nau'o'in wasa akwai su a asibitansu ko ba wannan mai wasan ba su marasa lafiya ne zai tashi da kan gadon sai je wannan wasan ya dawo kuma ya sake kwanciya Eh, wannan professor nan namu nan malam shi ya gaya min yana sannan yana stress yana karatu to akwai wani abokinsa ya kwanta a asibiti yana nan saboda haka an shi to munan za mu je asibiti don kai sun suka ya tisha su uku sai asibiti ba ka da lafiya mura yanan kake yawa ko koya temperature ka in ta dan daga zafin jikinka ya dan daga to sai asibiti rannan a asibiti za ka kwana to su ne ire-iren marasa lafiyar ka ga mutum dirdir da shi babu abin da baya ci baya sha amma yana kwanci ba lafiya saboda ba Allah ya gama ba shi da wani komai a gurin Allah da baraka wa ta'ala saboda haka wai bayan la'asar su suka ce da shi wai ya tashi su je wurin ban yana kwance ba bayan da yake ce ai ni da gaske ne ban da lafiya ni ba zan iya ban ba karshe ko mutuwa ne dan tabbata shi ba lafiya ne ba ban da Allah ji kansa ka gani to haka aka suke yasa wannan abubuwan da muke ciki na bala'ai din nan wato tana kira ne zuwa gafa ku fa dawo fa ku fa dawo ku dawo fa ku dawo fa shine abin da yake alamar cewar akwai wani tsakaninmu da Allah ne ba wuta ba ruwa ba kuɗi ba wani lafiyayyen abinci ba lafiyayyen ruwan sha ba kaza ba kaza ba kaza ga kuma matsaloli matsalar iyali matsalar yaya rigiman magota matsalar duk a cikin kuɗi kowan aka fasa abin da yake mukasaci da shi haka dai ga shi dai mabuto dai lafiya lau dai kamar ba wani abu to ba lafiyar ku ka gani to haka abubuwan yake eh Allah Allah ubangiji ka mu da annabi ko mai aiki Allah ka mu da annabi je zai je ya je wato yuktar na fi kulle amin ana jarraba su kowace shekara marratan au marratan sun malaya tubuna amma sun ki tuba wallahu mai zakar ba sa kuma gargaduwa to Allah ka kiyashe mu kan mu zama haka wai za wannan sifar munafikai ne wai za ma unzila wa idza ma unzilat suratun nawara ba'duhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزل سورة إذا أكا سوكت سورة fiha zikirhum wanda ambatansu yake cikin suran nan wakara a hannabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta ta to nazara ba'dhum ila ba'din sai sashin su ya dinga duban sashi sai su dinga kallon juna ya gani yuriduna al-haraba suna nufin su tashi su gudu ya kuluna sai su dinga cewa hal rakum min ahadin akwai wanda yake kallon ku akwai wanda yake kai wani hankalin sai yana sai su dinga duddubawa idza qumtum idan kun tashi za a ganku fa in lam yarhum ahadun in ba wanda zai gansu kamu sai su tashi wa illa idan ku suka ga za a iya ganin sun tashi ta tabbatu sai su dan yi hakuri su dakata sun man sarafu sannan sai su tafi wato kaga kenan hal yarakum min ahadin aka ce sun man sarafu kaga wannan sun man sarafu adafi ne adafi ne ya kai da summa to ma'adufin shafaffe ne shi ne shi mafassiru ya kaddara shi ya ce hal ya raku min ahadin idza qumtum idan kun tashi wani zai ganku fa in lam yarhum ahadin qamu idan ba wanda zai gansu sai su miƙe wa illa in ku suka ga za gansu tasabbatu sai su dan dakata summa sannan in sarafu sai kuma su juya su ta an gane wato an adafin sa kan tasabbatu din nan ne wanda yake shafaffe zancen ala kufrihim a su tashi su fita akan kafircin su sarafa Allahu qulubahum anil huda Allah ya ji yadda zukatan su gabanin shari'a Allah kiyashe mu da annahum saboda cewa su qawmun mutane la yaqahuna al-haqqa ba sa gane gaskiya li adami tadabburihim saboda sun rasa kawo hankalinsu su tsaya su nazarinta su tuntuntuninta da kyau su dube ta sun yi watsi da ita kawai shi sa ubangi tabaraka ta'ala shi ma nasullaha fa nasiyahum to shi kenan ya ce da ƙarja aku لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم to ubangiji tabaraka wata'ala ya faɗa mana a cikin wannan aya ita ce laqad ja'akum wato aya ce da ubangiji zai bayanin wata babban ni'ima da yayi mana shi yasa sai ya shimfiɗa ta da rantsuwa shine lamun nan ya shimfiɗa ta kuma da harfin ta hakiki na tabbatarwa saboda kambama abin da girmama ki ku kawo hankalin ku kenan la na rantse da izzata da buwayata kad haƙiƙa ja akum rasulu wani jakada ya zo muku wannan ana kiɗaba ne farko ga larabawa tukunna don a cikinsu manzon Allah ya bayyana kuma su ne aka wa haƙƙin isar da addinin nan ga dukkan duniya an gane a madadin annabi sallallahu alaihi wasallama isa ce laqad ja'akum wallahi wa izzati wa jalali haqiqa wani manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin kawunan ku minkum shine yace muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga wannan anan yayi daidai a ce muhammadu sallallahu alaihi saboda nan ba ni da'i bane labari ne ake yi an gane yawa ni da'i ne ba a taba kiransa da suna alami ba a cikin qur'ani yawa amma a labari ya ce muhammadun rasulullahi ka gani ma kana muhammadun aba a hadin ko ba haka ba umar zira ala muhammadin duk wannan labari ne ake daga gare shi saboda haka tunda labari ne ake zo kaman gaibi ne shi to ake fadar sunan saboda kuma sanin sunan wajibi ne duk wanda bai san sunan nan ba bai musulunta ba wanda duk bai san sunan muhammadu ba to bai musulunta ba tukuna dole ne sai ka san shi sannan zaka shigo cikin musulunci yawa ya ce hakika manzo ya zo muku min anfusikum daga cikin kawukanku wato wannan kamar yadda aka ce hida ba ne ga larabawa shi yasa imamu alkali ya liye mata fasali musamman da kad ja'akum din nan saboda kasancewa min anfusikum din wato idan ka bi wannan nasaba ta manzon Allah ibn abdullahi bin abdul muttalib bin hashim bin qusay bin kilab bin hakka je kan zuwa kan adnanu kowanne daga cikin ubannin nan wato za ka samu mahaifiyarsa ya cikin wata ƙabila ce ta larabawa yawa duk da baki ɗayansu ɗinnan babu wata ƙabila ta larabawa da ba ta haifi wata uwa wadda annurul muhammadi ya biyo ta kan ta cikin ba babu wata kabila ta larabawa shi yasa manzo Allah shine ausadul arabi dukkan larabawa ba wanda ba dangin sa bane saboda ba wanda bai da uwa a cikin su yawa ibn ukhutil qaumi kuwa minhum haka ya faɗa ko ibn ukhutil qaumi minhum dan yar uwar mutane to yana daga cikin su yawwa mutum an danganta shi da dangin mahaifiyarsa an yi daidai yanda ake ce da mai gidanmu a ce shehu tijjani kaga tijjani din kaga dangin mahaifiyarsa ne ko ba haka ba yawa tijjanita amma ba abin da ya haɗa mahaifinsa da wajen tijjanita in ban da zama kawai da ya haɗa su yawa to saboda haka nan ibn ukhutul qawmi minhum saboda haka shi manzo Allah ba wata kabila daga larabawa wanda shi ba dan yar uwarsu bane ka gani to saboda haka dan shi zai ce min anfusukum daga cikin kawukan ku kuma a sharar arabi baki daya azizun alaihi ma anittum wanda yake wato ma anittum ai anatukum wahalaku duk wata wahala taku da wata da wani shiga kunci naku wanda ka hukumar makaruha da gamuwarku da duk wani abin ki abin da ba a so to azizun alaihi abu ne mai girma a gurin annabi abu ne mai tsanani a gurin annabi mabuwayi ne abin a gurin manzo Allah ba yana yana masa nauyi da gaske duk abin da zai sa ku cikin wahala yana wannan Allah ne zai ke siffanta shi da haka ba shi yake faɗa ba kuma wani ne yake faɗa ba abin da zai wahalar da ku yana da shi ya kera shi ya san yadda ya kera abinsa yake cewa azizun alaihi ma'anitun ma'anitun ma'ana anatuku ita ma nan ana ce mata masdariya da ita da fi'ilin za ka haɗa sai ka mai da su masdari ma'anitun ai anatukum wahalar ku azizun alaihi abu ne mai nauyi a gurinsa an gane harisun alaikum sannan mai tsananin kwaɗayi ne a kanku ai an ta hata ma'ana hidayatukum kenan ma'ana harisun ala hidayatukum mai tsananin kwaɗayi ne a bisa ce ku shirya sannan kuma ra'ufun ne shi mai tsananin tausayawa ne da jin kai bil mumini ne ga muminan ku kuma rahimu mai tsananin kaiwa mutuka ne a cikin rahama da da muminan ku ra'ufun rahimun bilmuminina kaga yuridu lahum alkhaira da'iman nufin alkhairi yake da su to wannan shine babbar sunna ta ma'aiki san alkhairi ga bayin Allah wato tsanantar abin da zai wahalar da bayin Allah shine babbar sunna ta ma'aiki ta dabi'a ta ta garizarsa an gane ko to shine yake cewa fa in tawallau ya dawo shi ɗaba ga kansa ya gama muku naku bayanan ya ce idan suka ba da baya ga barin wato gaskata ka ya rasulullah suka ƙi imani da kai baki ɗaya dukkan mutane ba mummunan ba kafaran ba munafukai yanzu kowa da kowa idan duk ga baki ɗayan halitta suka ba da baya ga barin faƙul faɗi ka ce hasbiyallahu Allah ya ishe ni Allah ya ishe ni ko ya isa ni'imar hula wa ni'imar nasiru wannan duk a fitar annabi ce hasbi Allah kai kai ne kake cewa hasbun Allah shi kuma Allah ne ya ce masa faɗi haka ne don tabbatar cewar haka ne ni naka ne ga ya musu ka ce hasbi Allah Allah ya ishe ni la ilaha illa huwa wanda babu wani macancanci da abauta masa sai shi shi shi kadai alaihi tawakkaltu gare shi na dogara bihi wa sikatu da shi na aminta la bi gairihi ba da waninsa ba an gane yawa shi yasa walakin na sai bakum khalilur rahmani yawa law kuntum muttakidan khalilan ko la takhaltu ababakar da zan riki wani khalili wanda zan kwakume shi can cikin raina ya shiga ya ratsa ni ya zauna a cikin zuciyata irin abin da abubakar yamin da na rike shi wannan matsayin amma ba wanda ya isa cikin halitta Allah ya zama wato khalilu rasulillahi ba zai yiwu ba yawa sai dai sai dai wato shi manzo Allah ya zama khalilinka an gane amma ba kai ka zama khalilinsa ba sai dai shi wato kai wato shi ya zama halilinka wanda ya keta ka ya ratsa ka ya zauna a can cikin tsakiyar ruhin ka shi ake cewa halilu an gane yawa wa huwa rabbul arshi shi kenan ko alaihi tawakkaltu bihi wa suktu kenan la bi ghairihi wa huwa rabbul arshi shine ubangijin al'arshi mufassir yace al-kursi anan a gurin malam su imamu suyudi wato da al'arshi da kursi mutaradifai ne abu ne guda daya an gane saboda haka da ya ce huwa rabbul arshi ay rabbul kursi kursi al-azim wanda yake mai girman halitta eh halittar sa babba ce shi al-arshi haka na malamai suke faɗa ko to kuma yanda su wato ashabul ma'ani da yawa suke faɗa ma'ana idan aka ce kursi ko al-arshi kaman abin da ake nufi mamlaka ubangiji baki ɗayanta saboda mai saboda ita al'arshi wato a al'arshi ga baki ɗayan halitta a ritsa take a cikin al'arshin Allah shi al'arshin ba fa sai dai kowa gwargwadon haskensa ya iya cewa kaza ne yawa ya iya cewa ko kaza ne ko kaza ne suna cewa dai gashi nan ya ce hasahu da zikiri ya keɓanci ce ubangijin al'arshi ya keɓance shi da ambato tare da ce shi ubangijin komai ne me yasa ya keɓance al'arshi da annahu azamul makhluqati domin shi ne mafi girman abubuwan halitta baki daya wa rawan hakimu imamul hakimu ya rawaito fi mustadrak a cikin mustadrak an ubayy bin ka'ab daga ubayy dan ka'ab kana ubayy yace akhiru ayatin nazalat karshen ayatin cikin alqur'ani laqad ja'akum rasulun ita ce wannan ayar kenan a ruwaya ta hakimu ko da yake akwai ruwa da ta fi ta inganci ta barra ubun azibin ta da nan a cikin sayo bukhari an gani yawa ne wata goyo man turja una fi lillahi yawa to ka gani wannan ita ce mafi inganci karshen aya wannan dai karshen ayar bara'a ce ina ce a ce mata ayatul izzi tana da hakiyoyi da yawa wannan ayoyin wanda yake karanta ta yakan yi tsawon rai gaskiya in dai Allah ya lamunce mutum karanta ta alamun zai daɗe a duniya ne zai kware daga zuwa alamun zai daɗe a duniya ne amma dai kuma duk da zaɗe ka tafi dai amma dai za a yi to a dole ne amma dai mutum ya yi jinkiri shi ko jinkiri ana son sa sai a ta fatan Allah ya sa albarka da amfani a cikin jinkirin ne babbar magana saboda kuma kada a jinkirin kuma wani hadari ya bujiro kuma ya billahi an gagga irin wannan da yawa Allah ya shi mu to saboda haka wannan ita ce karshen suratu bara da aka cika ta da wannan ayata laqad ja'aku yawanci kaman al'arshi ko kursi abinda suke fassarawa wasu ce wato masarautar ubangiji ake nufi kawai baki ɗayan masarautar Allah yawa kam shi shi shi shi shi shi yasa yace wasi a kursiyuhu samawati wal arda masarautarsa ta yalwaci ikonsa ya yalwaci baki ɗayan sammai da ƙasa a yaren ƙur'ani idan ya ce sammai da ƙasa a yaren ƙur'ani yana nufin dukkan ga baki ɗaya eh to ai to kai mutum akwai inda za ka ni iyakarka kenan ba ka fita daga tsakanin samawatul ardi ba to shi yasa in aka ce maka samawatul ardi to an gaya ma komai kenan shi ne kaunin gabaki ɗayan ta shi yasa haka suke suke faɗa alƙara musu yadda ya ce nan kuma wannan ita ce ƙarshen suratu bara'a ko to sai mu je kuma bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim alif lam ra تلك آيات الكتاب الحكيم to ubangiji tabaraka ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim a fadin imamu na shafi'i kenan shi imamu shafi'i ita bismillah aya ce ta farko a cikin kowace sura haka ta sauka an gane farkon ayar kowace sura shine bismillahir rahmanir rahim wannan shine mazhabin imamu shafi'i a wurin imamu na maliku duk inda ka ga bismillah a cikin alkur'ani to ana yin ta ne ta barruka amma inda ta zo wahayi daga Allah cikin qur'ani shine innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim an gane to saboda haka to kaga wannan shine sabanin su shi anan suka saba a cikin karanta bismillah a cikin sallah a wurin imamu shafi'i idan baka yi bismillah a farkon fatiha ba baka da sallah yinta za ka yi aya ce guda cur a cikin fatiha tun kitabi kamar yadda take a cikin kowace sura banda bara'a to haka ce sa nan din kamar Allah yana faɗi a farkon tashi bismillahir rahmanir rahim wato za a shiga cikin wannan sura kenan a suratu yunusa an ambace ta suratu yunusa saboda ambatan labarinsa a ciki shi alkur'ani a wato sa sunan surori shi ma ba mutane ne suka yi ba abu ne tauƙifi haka nan aka ji shi daga annabi kawai a kira sura da da sunanta to wannan shi ma ba zama aka yi aka tsara aka ce wannan sura sunanta kara ba wannan yadda ya sauka ka kuma sunan nata shi ma ya sauka an gane wannan aya kamar yadda muka sani tana da aya ɗari ko da tara ko da goma dangane da bambanci kira'a kuma ita ma dai kun san sura ce wa take makiya da a makka ta sauka ita wannan suratu yunusa ubangiji tabaraka ta'ala ce alif lam ra wannan harufa guda uku Allahu alami muradihi bi zalika Allah shine masani da abin nufin sa da wannan kamar yadda kuka sani wannan shine mafi ingancin tafsiri a cikin wayannan harufa na farkon surori tilka wayannan ayoyi da zaka ji ayatul kitabi ayoyi ne daga cikin littafi an ilata shi zuwa kitabi ilafa bi ma'ana min ay ayatun min alkitabi ayoyi ne daga cikin littafi wani littafin alqur'ani wal idafatu bi ma'ana min alhakim shi alqur'anin nan wanda yake gwani shine almuhkami abin kyautata ayoyinsa wanda aka tabbatar da su aka kyautata su kana lin nasi أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسير مبين to Allah tabaraka wata'ala ya ce a kana linnasi ajaban wato al'adar qur'ani in ka ji ya ce nasu to waɗanda qur'ani ya sauka a kansu ake zance su ne mutan makka haka yawancin malaman tafsiri suka tafi kusa shi imamu suyubi a nan a kana linnasi ajaban yanzu ya zamo mamaki ga mutane su ne mutan maka istifamu inkari wannan ai ba abin mamaki ba ne waljaruwar majurar halin min kaulihi ajaban bin nasibi shi ajaban din da nasaba habaru kana shine labarin kana wabin rafi'i an karanta shi kuma shi ma kira'a mutawatira a kana bin nasi ajabun akwai ta to gaje ya faɗa ai an karanta da nasaba an karanta da rufu'a a kana linnasi ajabun bin rafi'i kenan ismuha sai zama ajabun din sunan kana ne a wannan kira'a a kana ajabun an gane wal khabaru labarinta sai zama an auhaina a kana linnasi ajabun an auhaina ya zamo abin mamaki ga mutane cewar mun yi wahayi kaga inda kai rufu a kenan inda ku kai nasabar shi ne ce wa huwa ismu alal ula shi ya na auhaina shi ne ismu kana akan kira farko wanda aka yi nasabar kenan a kanin nasi ajaban an auhaina a kana ihauna ajaban yanzu wahayin da muka yo ya zama abin mamaki ga mutane ila rajulin minhum zuwa ga cikakken mutum daga cikinsu shine annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama an anzirin nasa fassara kenan shi wahayin ake fassarawa me muka aiko shi da me muka masa wahayi cewar ka gargadi mutane alkafi ne kenan kafirai dil azabi da azaba ka gargade su wa bashirin lazina amanu ka yi wa waɗanda suka yi imani bishara anna lahum qadama sidiqin cewa suna da wani gabaci na gaske salafa sidikin kenan wani gabaci ko magabaci na gaske inda rabbihi wurin ubangijinsu ai a jaran hasanan shi ne wani kyakkyawan tanadi wani kyakkyawan lada wani kyakkyawan makoma kyakkyawan sakamako a gurin ubangijin siyasar shi ne ya fasara shi da kadamu sidikin bima qaddamuhu min al'amali saboda abin da suka gabatar na ayyuka mu kuma suna da kadamu su bikin a gurinmu wani magabacin abu na gaske in ma dai ko abin da ubangiji ya riga rubuta musu simfil azal na sa'ada wayin ma abin da ya tanadar musu shi na sakamako wayin ma a'a wato shafa'ar da manzon Allah zai musu wadda za ta bayyana a cikin wannan wato mahashar shi manzan Allah shi kan kansa ya zama shi ne kamar kadamu sidikin din kenan an gane yawa suna da yana nan kadamu sidikin yana nan yana jiran su wani magabaci shine salafu ko faradu wanda zai shige gaba ya getta wurin zama an gane da an fassara shi da haka wa bashirin lazina amanu kayo wanda suka yi imani bishara anna lahum qadama sidiqin kenan inda rabbihim قال الكافرون كافرين كما سكتي إن هذا القرآن المشتمل على ذلك وأن القرآن ده يكون شوانا الأباري وإلى سير مبين سهريني بيّنني وفي قراءة لساهر أكوي قراءة ومتواترة إن هذا لساهر مبين والمشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن نبسك يا نبي سكتي سهريني وأن يزول شكومي سهريني to shi ne kirawo'in guda biyu suka haɗa dukkan fasakun guda biyu saboda me suka ce sihiri saboda sun ga yadda yake fuskar hankula yadda yake jan zukata yadda an karanta shi ke hore mutum ya ba da kansa zuwa ga wato ransa ya tasalwanta a cikin bansa to sai suke ganin kamar sihiri ne yanda idan mutum ya musulunta iyayensa da suke tawaye suka yi yaƙi da musulunci za su zama ba komai ba idan uba ya musulunta yadda to wannan wani suke auna su suke cewa sihiri ne kuma sun rasa an rasa yadda za a kwaikwayi irinsa an gane إن ربكم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من هليل وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وبنجي تبارك وتعالى ألون كما واتويكي إن ربكم hakika ubangijin wanda ya wannan wahayi wanda ya aiko mutum daga cikin ku Allah shine Allah allazi khalaqa samawati wanda ya halicci sammai wal arda da ƙasa fi sittati ayyamin a cikin miqdarin kwanaki shida min ayyamin duniya daga kwanakin duniya gwargwadon wato yanda tafiyar kwana shida take a cikin haka ya halicci halitta gabaki daya shi ne ta yanzu maka kama wato al'arda ma'ana halitta gaba daya ya halicci dukkan ababen halitta a cikin mikidarin kwana shida a fi kadari ha a cikin gwargwadon da ke nan da an lahu daga kun sama shamsin wala kamarin ai ba rana ko ta balantana a kaddara kwanakin walau sha a da ya so na halaka hunna fi lamatin sai halicci su a cikin kyaftawar ido dole anhu kaucewa da ya gabarin yin haka din ya yi sa kwana shida mana ya ce bita alimin harki hitta sabbuta don koya wa halittarsa sannu-sannu ne a cikin komai sun masawa alal arshi sannan ubangiji ta baraka ta'ala ya daidaita akan al'arshinsa istiwa an ya liƙo bihi daidaiton da ya dace da shi haka ake yi yawa kullum ma za a bi lafzin muhimu a wirhu a ƙwarfi rabbi a alamu duk abin da ya zo da lafazi wanda zai zatar maka ubangiji ya yi kamanciciniya da halittarsa sai kai tawili ka raba shi ka raba wa Allah abin da ya dace da shi ka kauce wannan wahamin naka an gane in goma za ka yi wannan ba to ce ne Allahu a'lam bi muradihi Allah shi ne masani ba yake nan ka huta ba ka kubuta to hakan ne yake saboda shi istiwa'i a luka abinda kwanya za ta bayar abinda ka hau kan abu ka daidaita ka zauna cif a kanta ko to wannan shine aqida ta mujassima masu jassama Allah ko mushabbiha masu kamanta Allah da halittarsa wannan kuma ya kori ga Allah domin shi laita ka mislihi shay'un babu wani abu tamkarsa shi yasa su wato shehunan mu malamai suka ce wannan ittiwa'in abin da ake nufi rinjaye da yayi akan abu saboda baitin larabawa da suke cewa qadistawa bishrun alal iraqi ko من غير بدون سيف او دم النهراكي بدون سيف او دم النهراكي وتشو بشرو استوى على العراقي kace ya daidaita a kan iraq a'a ma'anar istawa ya yi rinjaye a kanta ya mallake ta ya fi ƙarfinta ya mamaye ta ga baki ɗaya tasa ce ba mai iko shine istiwa ina ta alal iraki a'a laraba sun faɗo ne to a wannan siffar ta dace da ubangiji kuma shi dama alƙur'ani da larabci aka saukar da shi saboda haka da lura su ake fassara ƙur'ani ko ba haka ba a distawa bishirin alin iraki ma'ana ya istila'i a kanta ya mamaye ta ya mallake ta ya tabbatar da ƙahariyarsa da rinjayensa akan iraki baki dai ƙasar iraki ta koma ƙarƙashin sa to shikenan wato arrahmanu alal arshi stawa an gane sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita ma'ana ya mamaye dukkan halittarsa ta ta zama wato ba wani mai wani tasarrufi a cikin zafin shi istawa alal arshi yudabbirul amra yake tafiyar da lamari da kansa ubangiji tabaraka wa ta'ala shine mai tadbirin al'amari bainal khalaiqi tsakanin halitta shi yasa yake alalahul khalqu wal amru halittar tasa ce kuma tadbirin halittar ma nasa ne an gane duk abin da kake yi wata sai a gaba kai ka mutu shi kuma wannan abin ya dore in kana tsammanin ka tare yaya kai ne mai kula da su kai kake ciyar da su kai kake shayar da su kai kake masa kayan sallah kai kake waye da sauransu sai kashe ka in ya kashe ka kuma ya zace da aikinsa a ce dama ba aikinka ba ne dan duk wannan kawai jaji ne wani wankin inuwa ce kawai aka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake sai yanzu ya fitar da ɗan jariri daga cikin mahaifiya sai kashe uwar ya bar shi hakan nan kuma shi ya san yadda zai yi yawa sai ya ƙaƙa ba wa wasu jarrabar santa ko uwar tana nan ba za ta yi abin da za su ba ya sa musu bala'in tausayinsa ana tausayin da ake ji ana kuka ana cewa uwar ta mutu ana tausayin sa ai Allah ne yake masa wannan rahama ba wai su mutanen bane in ya ga in bai taje da rahama ba sai a wurgar da shi ne da mutanen da kuka kai na ga mu iya kaza kaza ko ita uwar da take masa ba ga gaje fa abran da hu ila rizqihi ba ya fito da shi zuwa ga tozo ma ya sarhu da wani rizqi eh shi rizqin aina Allah ne alaka bane ya zamce yasa shi ne yi da jirul amara yake tafiyar da lamarin halitta baki dai ma min shafi'in babu wani mai iya yin alfarma ya yi wa wani alfarma illa min ba'a da izinihi sai ko bayan izininsa sai da yaddarsa sai da nufinsa raddun liƙa wani ma'an al'asinama ta shafa'u lahum da suke cewa wai gumaka za ta ce to ai wannan allah ne mai izinin to ya gaya muku yake zai zo gumaka ne a ceto ko da alfarma ai ba bai faɗa hakan nan ba sai ku bari shi ne da nufin da yake abin nan duk abin da auliyawa suke ko a duniya ko a lahira ba suna lamana ba a nan duniya da lamun ce ma abu to ba su ba ne ne abin da yake yi shi ne sai da nufinsa idan bai saki ba ba za su iya ba yawwa haka a lahira in an je shi ma yanzu muka yan magana ko bilmuminin ra'ufur rahimun to wannan ra'ufur rahimun din bilmumin na mulan rahimu abinda muke fassara zai mu ce mafi kanmun mu ne a lahira Allah tabaraka wa ta'ala ko to sai an je lahiran Allah ma baka isa ka je inda yake ban jina bi danka ko ba haka hadisin shafa'a inda yake ma baka isa ka doshi gurin ba ko kai wane ne kuwa to yana ga magana jin wanda ya kulle ma kofa ya kulle kofa ba dama a yi zancen jin kai to sai an je inda ya aje rahimu din su je wurin rahimu yawa ilmin ra'ufin rahimu din to shi kenan shi ya isa ya je in ya je kuma kofa za a bude ta ba ce da mawa guli kake to kaga irin wannan shi yasa ko da duk wannan a sai ta manzan Allah da buwaye tasa da alfarmar tasa Allah ne Allah ne shi dai ake so ka gane ka a cikin dukkan mazahari shi shi ne tarbiyar eh shi ne tarbiyar ba wani abu ne daban Allahu nan da aka ce duk abu in dai ba Allahu ka ce ba to ka cikin hijabi ka shiga in baka ce Allahu ba cikin hijabi ka shiga shi ga shi kansa shugaban halitta yake ce masa al-hijabul a'zam shine babban hijabi saboda shi ba iya ratsuwa ka keta shi yana nan ya yi banga-banga a gani ya sa lamamin shafi'in illamin ba'adi izini zalikumul khaliqul mudabbiru wannan dinnan mai halittar nan mai tafiyar da lamarin halitta allahu shi kaɗai ne allahu rabbukum shine ubangijinku abin bautar ku fa abuduhu saboda haka ku kaɗaita shi da bauta afala tazakkaruna yanzu ku ba kwa gargaduwa bi diga mai tayi fil asli fi zalika ta tazakkaruna ilaihi mai tabaraka wa ta'ala marji'ukum jami'an makomaku baki daya ko komawa ku baki daya zuwa gare shi ne wa ilaihi tuqlabuna duk inda aka wuntsila za a juyar da ku koma wurin sa ne wa'adallahi hakan wannan alƙawari ne yayi alƙawari tabbatacce wa haƙahu wa haƙan kuma ya tabbatar da shi tabbatarwa masdara ne kenan da wa'adu da haƙuɗin masdarori ne guda biyu mansuba ne bi fi'ili mal muqaddari da fi'ilin su da aka kaddara wa'adahu wa'adan wa haƙahu wa haƙan yayi alƙawarin sa wato alƙawari yanke wa haƙahu wa haƙan ya tabbatar da shi kuma gaske innahu bil kasr istinafan sabon zance hakika shi ubangiji walfati ko ko da fataha shi ma ita ma kira'a ce annahu ko ala taqdirin lami li annahu ke saboda cewa shi ubangiji yabda'ul khalqa shine fa ya kage halitta ai bada'ahu bil insha'i ta hanyar farar da halitta shi kadai ne yake banta da ya fitar da abu daga babu babu wannan shine gagara ubangiji shine abin mamaki duk abin da za a yi babu wani alhaliku guda ɗaya ne tak an gane yawa amma waninsa sai ya haɗu wannan da wancan sai ya fitar da kaza haɗa na ana kaza ka samu kakka ɗauko wancan da wancan ɗin hakan nan kawai a ga abu shi yake so malam ba wai zancen ka har haɗu wannan ai ba naka bane dama har haɗawa ai gashi ne ya ce dan kai yayi kai haɗa ɗanka ka san abin da za ka yi amfani da shi a to kaga dai ba dai naka bane kenan yanzu wanda yake yabda'ul halqa sai Allah shi kadai tabaraka ta'ala ya kage ta daga babu shi yasa kaga wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yi mana jam'i alallahi ta'ala kora mu ga Allah idan ya tashi zai abu yanzu ya fitar da ruwa sai ya ce a kawo ruwa sai ya ce a kawo ruwa ka gani to a cikin ruwan zai danna yatsunsa kaga dai an samu ruwa yawa wanda wannan a zahiri ai ba daga wurin sa yake ba shi ruwan da aka samu to daga ruwan ruwa ne gwangwani daya sai a fita da tanki kamar nawa a cikin sa a to ruwan da raƙuma za su sha raƙuma da mutane a sha a yi wanka a yi wane ne sai ga suna ta fita yanzu za ga dabinan jabiru jabiru mai abdullahi da ansari yawa shi ma da ya zo babanka ya yi shahada a uhudu yahuda suna bin sa bashi allah ta san adadin taiki na wani dabino suke bin sa shi kuma gonar ta su gabaki daya bai fice wato rabin rabin abin da ma ake bin bai kai rabin rabin abin da ake bin sa bashi ya rasa yadda zai suka kewaye zai suke ba su gonar san mugaye ne dama haka suke tuntuni da ce a ba kuma kaka da bari sai ya kima gona hankalin sai tashi ce dan Allah ku ya hakuri duk shekara zan dinga ba ku zai ce ai ba haka muka yi da babanka ba yayi suka gito ya tafi wurin ma'aiki sallallahu alaihi ga manzo Allah yana zuwa da ya roƙe su suka kiya da su ji kenan yace fitar dan da minan naka wuri ɗaya nan yana tattara da yake wa yake dora hannu a kai da aka tun da aunawa duk da yahudan da yake wurin sai da aka sallame shi sannan kuma abin yana nan yanda yake yana nan imamu bukhari ya rawaito shi yawa to kaga dai akwai dalila to amma ita mu'jiza da yake reshen kudura ce in tana halara Allah ne zai ce mata kudura in ta zo wurin annabta sai a ce mu'jiza to sai ka gaɗin kuma dai har yau dai wani zubin ba abin sai ai abu amma dai dole sai ubangiji ta baraka wata ala sai ya sa wani hijabi yanzu nonon ummu ma'abadin ai kaga aba nono a gurin ta kusa mutuwa fa akuya saboda kanjamewa da bushewa tana zuru tana haki kawai kudaje na binta za ta halaka ina ka samu nono a nan ba abinci komai a wurinta to kaga daga nan aka zuƙi nono ƙwarya biyu to kaji wata kuma amma dai kaga dai daga akuya ne misali dole ne sai an canza wani hijabi a cikin abin ikon Allah ke tabaraka da ala yi da gudun amal ta gani yadda un harka shi ne mai kagen halitta sun mai iduhu sannan ya dawo da halitta nan da bazi da tashi alkiyama kenan ne ya jijiyar ladina amanu wa aminu salihati domin yi wa wato muminai waɗanda suka yi imani suka yi ayyukan kirki ya musu sakayya bilkis'i da wato abadalci ya musu ya musu bilkisti abin wato abin da ya nufi ya musu kenan na kirki wallazi na kafaru wayanda suka kafirce lahum sharabun min hamimin akwai abin sha gare su na ruwan zafi mai tsananin kuna ma'un baligun nihayatul hararati wanda ya kai mutuka a cikin tsananin kuna wa azabun alimin da kuma azaba mai raɗaɗi bi ma kanu yakfuruna da sababin kafircewa Allah da suke yi sai sa kaga su an zahiri wato duk abin da za ka faɗa ka kawo muku karatu yanzu idan ka ce abu ne masahuri a bakunanmu cewar ai kiyama za a tashi shi ne don a nuna daraja annabi ko ba haka ba shi kuma nan kaza inda yake sun mai idu hubil ba'asi ni ya jiziyar lazina amanu wa min ai ka ji to ka kai ga abin da ka faɗa ga kuma abin da karatu ya faɗa to wanne wai za a bi misali kamar ba ka gane ba kiji to ai saboda kai kanki kana faɗa ai a wurin muhadara wurin maulidi ka ce kiyama ma za a tashe ta ne dan a nuna darajar manzon Allah to a wani karatun aka faɗi wannan shi karatu muke so nasi muke so ka kawo masu zan tashi kiyama dan na nuna muku martaba annabi in ba ka kama karatu ba duk zancen gaba ba sabince bane a gurin ka saboda shi karatu abin da yake liya jiziyar lazina ai shi ma karatun kasan hijabi ne na tsaya ko in ba a sa'a ba eh haka ne sai ka tantance ka gani su allazina amanu din da suka taso suka bayyana a alkiyamar karshen allazina amanu shine annabi ibrahim shi ne kokowar daraja ga baki ɗaya ko ba haka ba to da suka je kiyamar ya aka yi sun iya matsuwa kusa da Allah sai ga mun zo mun aiki kirki saboda haka a zuwa fara abu suka ce ai a fusace ki a fusace ki ba kofa idan na kuskura na matsa zan halaka ka gane to kuma kai so da yawa kai baka ganewa so da yawa wato akwai mafuhumi wanda yake aulanin almantuki akwai mafuhumi wanda yake aulanin almantuki za a yi furci da abu amma wanda ba a furta din ba kuma shine aulanin sai ya mafi shu ya mafi fice ma ya mafi karfi a cikin nasin shari'ar ma wanda ba abin nan ba ai da ai billahi za ka yi ai shi ya sa wa kalulau kunna nasma'u nassi kenan auna aqilu kwanya ka kenan kana da kwanya kuma ka da kwanya mutum ya ciwya to ai wa kallon kunna na shima ona gilin ma kunna fi ashabi sa'id in ka ji karatu to dole fa ka aiki da hankali kuma in gani yawa ba wai ce daga kaji na su shi kenan yanzu yanzu sai da Allah aka ce goge rasulullahi nan da ba hankali sai sa biyu ya soke ko irin wani ahli zahiri ne ce tun daga abinda umarni ya zo ya soke kansa inda ya soke ya gaba zai soke ba subhanallah ka gani to idan idan wannan ake dubawa ya za a yi kiyamar sai ka ga yadda za a yi to haka nan abin nan ɗin to alhamdulillah nan za mu fana